إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga wata na al-Muharram hijira shekara 1444 wanda ya dace da 24 ga watan 8 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 103 cikin littafin wata ta imam malik rahimahullah darasi na 103 insha Allah za mu tashi taqdimun nisa'i was sibyan kayan nan akwai tambaya guda da ta yi yawa tana yawan zawwa kusan kullum ana yawan yin ta ganin abin da ake yi da kusan kullum mas'alar masabuki wanda sallah ko da raka ɗaya ta huce shi wanda ya zo isko ana sallah an fara sallah an bar shi da wani abu daga cikin sallah wannan mas'ala na fata yan uwa da yawa zaka bashi amsa amma sake mai doma ta mai lokaci ya mance yanda yan uwa abu ne ya kamata mu rike kaida abu ne mai sauki in ka fahimci mas'ala yan uwa mas'alar wanda sallah ta wuce shi ko da raka daya kenan musabuki al'amarin yanda yake abin da ya kamata mu rike asalin maganar akwai ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo wadda annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa tuwa wa alaykum as-sakinatu wal waqar fama adrakatum fasallu wama fatakum fa'timu daga nan jigo masala take sai ta magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku zo masalla kuna gudu gudu yace an ta da sallah ku zo kan ku zo kuna gudu gudu kaji an ta da ikama yace ku zo cikin nutsuwa abinda kuka riska da liman ku sallata abinda ya huce ku ciko nan kalmar fa'atinmu wata ruwaya ta zo faƙudu kalmar fa'atinmu ba maganda mai inganci ta inganta kuma isnadin lafazin ya zawa da fa'atinmu ta hadisin ya zo wuri da yawa kalmar fa'atinmu hatta a malikiya masu ganin ramowa sun tabbatar lafazin fa'atinmu abinda yake badawa rike wannan abinda yake badawa cikowa za ku mai ma'ana cikowa ka samu ka ɗauka duk wasu da ka samu duk da ka samu sai ka ɗauki abin da ka samu da liman shi ne farkon sallaka ka riƙe wanda kyau ka yi gane misalin duk abin da ka samu da liman za ka ɗauka shi ne farkon sallaka zai misali isha biki ka samu raka ɗaya da liman za ka ɗauka ita ce raka aka ta hurkun kuran me ake raka bi ta isha za ka gane fatiya da sura a bayyane me ake raka bi ta ƙashi ta isha fatiya a ɓoye kaɗai wannan shi ne jigo abin an magariba ce ka samu raka ɗaya ka samu raka ta biyu ake ka fatiyar sura a bayyane ka ta yi ka tashi ka ka fatiya kada ya ku idan raka biyu samu ta magariba shi ke zan kasan ya ke raka ta kashe ta magariba fatiya kada ya ke a ɓoye duk sallah ko sallah ka samu in ka haka zan gani a zahar ce la'asar ce ko sallah da abin da ka samu da liman ko ka ɗauka shi ne farkon sallah ka cikowa za ka yi kin akan haka bai da matsalar ganewa isha ka samu raka'a biyu me yake raka'a biyu ta karshe ta isha fatiha kadai a boye wannan shine kalmar fa'atinmu haka take badawa sai tawilin faqadu da malikiya suka dauka da malikiya da ahnaf suka ɗauki kalmar faƙadu ramowa shi ne malikiya suke cewa tunda baka samu fatiya da sura ba sai su ce ka samu raka'a biyu ta isha sai ka kawo fatiya da sura a raka'a biyu ta ƙarshe akan fasar faƙadu da magana tawilin faƙadu da magana ramowa abin da ya wuce ka wanda tsawancin ɓangaren masu jamhur sun yi raddi faƙadu nasu sunna da ƙur'ani iya bar ma'ana kurin fi'ili ne aikatawa ne ba iya ne bari wannan tawilin ramuwa ba to su ke malikiya suka dogara da faƙadu ya an ramo abin da ya huce da su da hanaf to amma matsalar da malikiya suka samu sun ɗauko fahimtar faƙadu ramowa da su da hanaf amma a hanya suka rabu ya suka rabu a hanya in an ake gangare ya faƙadu ramowa za a yi misali samu garba raka ɗaya a lafazin kalmar ma'anar faƙadu ramowa za ka yi kenan idan aka zo raka'a ta ta aka ɗaya magarba kenan sai ka kara ka a biyu zungur ka zama suna ce sai a ramo ramuwa za yi to a nan sai malikiya suka zage suka bar anab su anab suka ta yi a gangaren hadisi gangaren tawilinsu a ramo kurin ka zama magarba raka ɗaya sai ka kara ka a biyu ka zama sai malikiya suka ce a banan afa'al wa qadal aqwal sai suka yarda malikiya wajen aiki irin na fa'atin mu za a yi amma wajen ƙauni ne za a ramu shi suka yi take da samun garba raka ɗaya an ka raka ta biyu sai ka zamana ta zuwa na sun yarda fa'atin mu za a yi raka ta biyu za a zamana ‘yan wa a takaice wannan shi ne tawilin malika domin a wancan fasara ta fa'atin mu a ciki akwai ina da cikin mutum fatawa na cikin mamun nawawi ya kawo irin su umar bin khattab sabdila bin umar ya kawo su tabiya da sahabbai wanda suke kan fahimtar fa'atin mutu kowa zai kenan shirki bada abin da ya hilaliya ya yi sauki kurin a ciko abin da ka samu da liman kurin ka ɗauka shi ne farkon sallaka ya yi sauki kurin ka sami isha da ka biyu me yake da ka biyu ta isha ta ƙarshe fatiya kaɗai abu nan wani zai mata wuri ba ka fara samun ƙwallon lokuta aiki balibin maliki ce maka a to ai ka bar sura a sallaka sai ka tambaye shi shi mai naƙidin kai da ka zo ka samu lima a raka a ruku'i da sallama garba ta farko ko ta isha wani raka ka same ta ta ce ƙwarai ka samu raka zai ce ma ka samu bai sa ka samu a can ba fatima ba fatima ya ce ka samu raka me yasa saboda bin lima kenan ma dalilin bin liman ya canza maka sallah ba ka za ka ce mishi kai ba ka wala kenan bin liman ya canza sallah wannan shine masala kawai abin inda ko da kana da aƙidar jamhur ta ta magana mu ba laifi ba ne ɓangaren karatu misali isha duk da za ka asirce raka biyu ta ƙarshe ƙara sura a raka abin ƙarshe isha ko alzawar ko da asar ba matsala ba ce ya mata fata suna na wani lokaci ya yi kana yi ƙara sura hakurin ba wani matsala ƙara sura ka ƙara sura raka biyu ta ƙarshe ta isha ta alzawar da asar annabi wani lokaci ya kan ƙara wani abu ba fatiya ina wata an gane da kyau kenan dai fa'atinmu a tuko abinda ka samu liman ko ka tuko sauran faqadu na maliki ya tsaya ramawa amma yan wadukar manganin babin ta dole ga mata salata baci amma wannan shine zahiri kuma shine maganar jamhur mahiyan malamai magabata akan haka suke tukowa zakai Allah ya taimake mu sai babu karatunmu na mutata imam malik taqaddimun nisa was sibyan na muna cikin maganar aikin haji muna muzdalifa an san muzdalifa ana kwana asalin da abu yake anan maza anan sallar abin da yawa kana gare shi ya kwan a muzdalifa a nan sallar asuba bayan sallar asuba ma ya tsaya yana ambatan Allah masha Allah haram iya ambat iya azkar iya ambatan Allah sai da gab da hudowar rana kahin ta hudu gab sai wuta asali haka yau ka to zina akwai wani rango mai da ya zo na basu matsala ko rauni na mata da yara na maganar su su huta da wuri ba hisin sallar asuba ba shi ne ba da imam malika yi rahimahullah shi ne ce takadimun nisa wasu biya ne gabatar da a turo mata da yara kenan kahin garin Allah kahin alfujar حدثنا يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وسبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلي صبر بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس وأن رواية تا سالم دا عبد الله بن عمر دك إمام الله بن عمر سالم كده عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر دي عبد الله بن عمر wannan suna ba da labarin babansa abdullahi bin umar kana yuqaddim ahlahu wa sibyanahu yana turo matan shi da yaran shi ce iyalan da yaran shi daga muna daga muzdalifa ila mina zuwa mina iya turo su hatta yusallu subha bi mina su yi sallan asuba a mina kuma wa yarmu su yi jiwa qabala an ya'ti an-nasu kahin mutane su isa kaga nan maimakon su yi sallar asuba a nan da ki ka'ida ya ba su damar su tahi su yi sallar asuba ma amina kuma su yi jiwa kanin jama'a su ci wannan shi ne ruwa da imam malik ya kawo ta abdullahi bin mutum ce ce muku akwai ruwaya ta din malik bai da kata ba akwai ruwaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura iyalan shi ma haka sun fita daga muzdalifa kahin asuba risi marfu'i ina wannan misalaci yanzu dai mu samu madogara ta imam malik ta magana ana da dama a tura yara da mata kahin kenan a huta kahin sallar asuba wannan kenan sai wa haddathani an malik an yahaya an yahaya bin sa'id an ata bin abi rabah anna maulatan li asma bint abi bakar akhbaratuhu قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك abin da yawa kanin ji a tsabin abin raba wata maula maulatan mana baiwa aka ce 'yantattar baiwa ta asma binta abubakar a khabaratu ita ba a tsabin abin da ba wani labarin ƙalar take ce mishi ji'ina ma a sama binta abubakar mun zo a yakin hajji da kenan tare da a sama binta abubakar mun zo mina da galas mun zo mina da jijjihi shi galas jijjihi kenan duhun asuba gari bai waye ba duhun dare da garin yana ta kun jijjihi kun da jijjihi eh da jijjihi duhun dare da na wayewa gari qalat sai take cewa ita wannan maula cikin ta tabaiwa ta asma sai ta ce ma ta ce faqultu laha sai ta ce ma asma laqad ji'na minha bigalas mun zo mina da jiji kenan tana inkarin ya za a zo asalin mina ana zawwa baiwa gari asalin abu damal haka kamata tsara abu ba ta da ruwa ta ce ya kai mun zo mina da jiji ken ta san tana mata inkarin isowa mina da jijiyi ne ta fahimci tambayar da wani baiwar Allah faƙalat sai a sama ta shima wannan baiwa ta ta an ta baiwa ta kada kunna na sana'u zalik ma manu khairu miki muna irin wannan abu mu zo da wuri da jijiyin tare da wanda ya hiki na nan sallar zarba kenan wanda ke da ke da da wanda ya hiki kenan abu kenan nan ta dan kenan man annabi sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah sallama shi sunnanta musu haka kenan mata suka yi haka su zo a wannan lokaci kafin wayewar gari wannan kenan kuma duka dai ruwa duka da sun inganta tuni amma makofai ne sai ya ce wa haddathani amalik أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وسبيانه من المتدلفة إلى منى nan labari da ya kai imam malik cewa talha bin ubaidillah shi ma yana turo matan shi kayan da matan shi kenan da yaran shi iya turo su ga muzdalifa su zo mina da wuri kenan duk da wannan ruwaya hadisin mawkufi na ma da'ifi ne ba shi da inganci to amma ko da bai inganta ba abin da ya gabata ingantacce na musulmi mas'ala ce abin hukumcin guda da ya inganta ko da nan bai inganta ba muna wata hanya daban ta abdullahi bin umar wanda magana ce guda dai a turo mata da yara kayan asuba ta tabbata ko da wannan shi mutum da yawa da ce a ce bai inganta ba baka dama kai a karan kanka ka ture masalar da ka gaba daya iya wannan bai inganta ba amma maganar da take ciki akwai wata hanya ingantatta kaga shikenan ken ture hadisi daban kuma tabbatar da mas'ala daban kana iya ture hadisi da wani labari da ya kawo amma ba da labarin da suka babu shi bane ba iyawa hadisin da bai inganta ba hanyar da yazo amma kuma muna da hanya ingantatta wadda yazo kenan kai haka ba wani mai binciken karatu ba ba da manyan malamai ba ba mu dama mu ture mas'ala dan wata ruwa ta zo ba ta inganta ba iyawa mas'alar ta zo a wata hanya da ba ingantatta mu gane ke mas'alar daban daban ce to zai zo na ruwaya duk da bata inganta ba dai ma mas'alar muna da ta ruwaya ingantatta wa ta gabata sai wa haddathani an malik annahu sami'a ba'd ahli al-ilm yakrahu ramy al-jamrati hatta tad'u al-fajr min yawm an-nahar wa man rama faqad halla lahu an-nahar abinda yake ma wannan ruwaya ita ma mamalik ya ji daga wasu daga cikin ahli al-ilm suna kin jiwa na jamara na rasalla sai alfijir ta keto a ranar sallah tukun aiji amma dai wa marama war hallau na duk wanda ya daga ya jiwa ya halitta kai tsaye zo yanka ko ya sokewa nan ban bukatar wani ingaji kullum ce idan aka ce malika ce kaza ba bukatar dama asali ta malika ba magana kai shi kuma ta sayi ko dabi wani ba tabbas malika ce kaza anan ba bukatar kawo sinadi ya ga gobe ganta ba da malika yake magana a takaice wannan abin da imam malik ya ce ya samu labarin na menene magana kenan ba a jiwa ko an je sai alfajir ta keto zama dauki masalar farko zuwa zuwa mina zuwa wurin jiwa a tura mata kayan asuba shi na abin maka doka da buku yanzu na abin malaka ya kama ka masaka kama ka masaloli na to an an je jiwon za a yi ko kuwa za a ba magana zai bina magana ne an tura mata sun ta da wuri kun shi ne magana a nan kuna duk ruwa su gabata tura su da wuri ba ka magana ba jiwa in sun je jiwa za su yi ko kuwa kuma ma nan kuma ana jiwon da wani lokaci za su yi shi za mu iya tsaya kamar zama ta ce kayan mutane su iya suna zawa ne mutane bayan rana ta hudu su yi fitowa maka can suna fitowa daga musulifa ma kusan kawai hudu rana ke yi kayan su kawo mina gari ya waye kwani to nan imamar ya kama ya sauka maka manganu na lokacin jiwon zai a wannan hanya ya ce ya samu wani wasu kenan ba wani daga cikin magabata shi iya kin an je ma kenan ka ajiyewa kahin ketawa alfajar cikin malamai wani magabaci ya wani magana sai gaba sai ce wa haddasa ne a malik an shan bin urwa an fatima ta bintul munzir a khabaratu ana kana tara asma binta abubakar bin muzdalifa ta amuru alladhi yusalli laha wa li ashabiha as-subh yusalli lahum as-subh hina yatba'u al-fajr ثم تركب fatasiru ila mina wala takil anan abinda yake wannan ruwaya ta urwa fatima ta munzir take bashi labarin ta ga asma binta abubakar a muzdalifa ta sa limaminsu ya musu sallah ta asuba lokacin ketowar alfijir kayanan kenan a wani lokaci za su mafi jago a wani lokaci kenan ta yi sallar asuba a mustalifa ba amina ba sai bayan ta sallar ne a ba ta tsaya ba hudowar rana amma bayan sallar asuba ne ta huto ta hau ta taho mina ba ta tsaya ba a mustalifa kenan hal hudowar rana na magana kenan imam malik abin da yake da shi akwai ruwaya hatta a bukhari cikin sai musulun wanda wani abin a sama an samu ita kirta a sama ta kawo labarin ɗaya shi a can wani maula ne ba maulatu bane ba wata cikin bararren cikin ɗaya cikin yanzu ‘yantar da su sauran magabata suna da kwarai neman lada ‘yantar da bayi suka samu bayi kuma su ‘yantar da su suke da wani bararren bayan da yawa wani daga cikin ya bada labarin cikin sayar bukari ya bada labarin asma a suna musdalifa sai ta ce mishi halgabar kamar wata ya hada ya ce a sai sallata an jima ta mai tambaya halgabar kama ya ce sa uku ya ce ya hada ya ce su kuma makama hanya makama hanya mota wannan ruwa da bakar kamun shirin makawo tana baka da ana cewa a hotar da dare tana baka wani lokaci ne a cikin daren ake huta daga ayin isha ne ba sallah ne rabin dare ne wata wata bukari tana baka lokacin wutar kenan me lokacin fadawar wata ne kamar a bar ne mana tsanin na lura ma da a lokacin ke fadawa wata ni lura da na yi wata iya fadawa wannan kullum bai canzawa kenan a sha kaza da wata ne kullum a maka ne kenan ana maganar takwasa ga wata na zulhijja a wani lokaci wata ke fadawa a can ni dai tsaya da ne na diba bayan karfe biyu ne biyu zuwa biyu kafin biyu da rabi a wada wannan kenan a karanta daga kenan ba wasu da yawa sukan tashi ta bar na sha biyun dare shi kama albanin ramawallah yake cewa magana wanda aka halittawa ma su bar mina suna bari ne lokacin ɓacewar wata masu uzurin ne ake magana amma da abubuwa sun yi kamar ra'ayi ne wani ga isha mai kama ne shi shi mai uzuri ne a masu uzurin ma ita kenan kasa bar mina kuwan farkon dare akalla kenan kaga kenan an ce bace wata abu ne a kada kallon wata abu ne a hiri ba da bane ba ta gadi mantar ma don gashi kada kallon wata kenan kakka bar kakka bar muzdalifa sai bayan wata ya hada wannan shine lokacin kenan wanda masu raunin wanda aka ba dama su bar muzdalifa cikin dare ga lokacin wutar don kamar shirba ne gajiya ba bai da shakka wuta kayan wannan shi lokacin aka samu a ƙa'ida da ba da samu ya wuta tun farkon dare kenan lokacin bacewar wata shi lokacin bari wannan shi ne kenan to ƙare biyu da rabi dole ka wuta tabbas za ka je mina da wuri a sai mai cikin dare tabbas za ka mina cikin dare a wata ruwaya asma bayan ta je kuma ta tabbata da ta je mina ruwa ta bukhari kuma suna karuwa da ta je a lokacin daren ta je ta yi jiwa ta kare ta dawo masaukinta na mina ta tsalla asuba wanda shi kamar banin mawalla iya ga ko da an je da wuri ba za a yi ba jiwa sai rana ta hudu na fasila na albani da ya na jirkawa amma ta aikin asama kuma ruwa na gama bukhari kuma suna kawo ruwayar haka ta yi kuma ta ba da madogara da haka daidai ne a saman radiyar ana yanzu dai a nan kenan mun yi magana dai ta a takaice mutum in allah kaddara ko da iya da wani uzuri ko da matan ka'abar ka'abar musu da lifa ƙasa da ƙarfe biyu zama ce ma ƙarfe biyu wata da burin kinan ma kawo zuwa cikin masu uzuri kakka hoto ka yi ɓacewar wata kada kallon wata a gabanka na kallon shi kenan mata kada kallon wata ka bari haye ɓace ya so ya kaɗo da matan naka ko yaranka ko marasa lahiyar ake cewa a ɗauko a kai wani lokacin shi yayi to sai a sayar fi dufa tahiya da ake nau'in tahiyar da ake yi lokacin kaɗauwa daga mustalifa zuwa mina shi na imam malik zai ga maka hadisi kan masala haddathani yahya an malik an sham bin urwa an abi annahu qala su'ila usama bin zayd wa ana jalis ma'a كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص nan abinda haka da yake da mana kenan ya ce anan sallallahu alaihi wasallam ya mai tambaya kuma nan gaskiya magana kamar ya asalin ya kace ya kace asalin salam aka ce addafa ya doka daga arfa ne zuwa muzdalifa tace da ga magana da zuwa muzdalifa shine addafa kenan yace urwa ke ba da labari ya tambayi usama an wa usama zai tambaya an wa usama tambaya shi urwa ce wa ana ma jalisu ma ina tare da usama kan mai tambayi kai fa kana so zama yasiru ya ci tauda hina tafa annabi ya yake tahiya lokacin da ya kado qala kana yasiru al'anaq iya tahiya al'anaq al'anaq an ce nau'in tahiya ne a hankali haka mun ce sauki sauki ba gudugudu ba ma'ana tahiya a hankali zamu ce al'anaq fajar wajen fajwatan ya samu fajar wasa muli ma na samu ya samu kalkafa hanya kenan hili ba ba mutane nasa sai ƙara gudu sai ƙara sauki yan ta shi sai akan dabba yake nan qala malik imam malik ya cewa qala hisham bin urwa wan nas fawqa al'anaq ya saka maka wai bambancin annas al'anaq kenan karamin tahiya kasa kasa ce amma annas yayi al'anaq kenan gaugawar tahiya ke kuwa mata na su kyau doka iya tahiya a hankali amma in ya samu wuri iya ƙara sauki kuwa da za a mota maka cikin karkakin su wannan aka cikin karkakin gaskiya ba ma zo da musamman damar wannan sai yanzu dai wannan duka abu ne babbi hannun ka iya hannun duroba kuma in ma baka samu mota ba da yake tuwa ba magana dabba yi annabi a kan dabba ne ke kada bai miki yayi tahiyya da yawa riki to da sanan sanan lokacin su usama tare suke da shi an ce daga daga arafa zawwa muzdalifa ya dauko usama daga muz a bayan shi a kutarin shi daga muzdalifa zuwa mina ya dauko shi ya dauko abdul ya dauko mai kace wannan fatar bin abbas ya dauko fatar bin abbas daga daga arafa daga muzdalifa aka dauki usama zuwa mina ke su kana kira wanda yi tare ake da su nan tare ake da su a takaice kuran to wannan nau'in tahiyya ne sai wa haddathani kuma da ruwata inganta da wannan labarin wa haddathani an malik an nafi an abdullah bin umar kana yuharriku rahilatahu fi badr muhassar nan kuma magana ce ta nau'in tahiyya daga muzdalifa batar muhassar ya tsakanin muzdalifa da mina in ya zo nan yana gaugawa shi ma dai ke iya ɗan taɓa zaburar abin hawan shi ya ɗan wuce da gaugawa don nan karatu ne wanda mu a zai dakon a karan takin a wanzu iya da wahala kai baka abin hawa ko baka kuma gaskiya balle ma ka taɓa shi a mota ce inda kai ne ma duro ba ka ce ƙara gudu ma ja fi nahar fil hajj abin da ya zo na labari kan mas'alar sokewa soke dabba a aikin haji duka da kurin kenan hada yankawa za mu ce sokewa shi ne annahar sokewa tana kira yawan nahar kenan ranar soke dabbobi don hayaƙon masu ake sokewa shanu ne akan soke akan yanka yau suna cewa sokewa ta yi wasu ce ana saɓanin kan yanka din ta sanya da duna kamata ya yi ko ne suna mata ya ce haddasa ne ya haya a malik أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بمنى هذا المنحر هذا المنحر وكل منا منحر وقال في العمرة وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر أي أبن لك رواية cewa Imam Malik ya cewa labarin ya same shi duk da akwai hanyoyin hadisin nan ba kamar mai akwai cire wani abu daban cewa tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana amina qala bi minan kenan amina yayi wannan magana yace musu hada almanhar wannan wurin da muke ciki kenan da soke wannan nan wajen sokewa ne kuma wajen yankawa ko sokewa ko kenan wajen nan wajen sokewa ne kenan yanka dabbobi to nan kenan yanki anan ya tsaya maka ka dauka wai sai a wannan wurin yace kullum mina man haddakan mina ko ina aka soke aka yanka aka hada ta yi a ko ina na sokewa mina ko ina ya kewaye mina kin babu sharadin sai an zo nan kin kamar da ya tsaya ce nan ya zo mina wurin tsayawa haka a muzdalifa ce na tsaya nan duka muzdalifa wurin tsayawa ne haka arfa da zaka ce hey da manzon Allah yanka can zaka yanka kuma yayi wata magana al'umra da ya ce hada alman hada almanhaj bayan yana magana amina umara da yazo an san umara bai je ba bai je ba ai muna ko bai je ba muzdalifa amma ya ce wannan shi ma manhar ne yani almarwa yani marwa ana ka safa da marwa ko to a wancan zamanin ka san arfa daga daga baya ka sanyo safa da marwa cikin masallaci da ya waje suke geji suke ta da marwa a cikin garin makka ne kusan harami ne ma amma ce nan ma ya ce wannan wurin mu da marwa ina ma akwai ana dama a yanka dabba a wancan zamani da yake suna waje kamar daji ne wurin fili ne bai cikin masallaci ya ce kenan wannan ma kenan marwa wannan ma wurin yanka da nan ma aka yanka ta yi wurin ana yanka dabba a nan wace kullu fijajin makka wato dukiya mana bayan ya ce duk hanyoyin kori na hanya ta maka ko'ina ka yanka wajen yanka ne wani ya karanta da kake nan ba matsala ka zo ka yanka a garin makka ma ko a mahauta ta hukuma ko ta abu duk da kewaye maka gaba daya kurin wajen yanka wajen soke wajen hadaya da kaci ko na kada hadaya ba wani matsala akan wurin duka da sabu da sabu da da geji su kware ma musu ga alaka da masallacin harin yanzu ne suka koma ciki ganin an haɗa abin kuma abu ya yawa nan je kurum ya karantar da kai da abin za a ce na daya ne ko aikin haji kurum duk kewayen maka babu kayyade da wuri kaza duk inda ka yanka ko ka soke kurum ma'ana hadaya ka ta yi kuma yankan ka za in yanka ne ya yi وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل وكانت أول نبي دتي أمر أتكبر لباري بتاعنا ta ji aisha ulmumune tana ba da labarin cewa kharajina ma'a rasulun sallallahu mun mutu kin daga madina tare da manzana sallallahu alaihi wasallama mun mutu da hamsin layalin baqina min al-qa'd sauran kwana biyar kwana biyar da ya rage na watan zulqa'ada kina 25 ga wata zamu ce na zulqa'ada kahin kinan wata haji ya kama sauran kwana biyar haka ta ba labari na akwai masu ganin wata ruwa ta kawo ra'ar hamishin wasu ce juma'a su ce sun da maganin da yawar malamai na abin tarihi to ce sun mutu da mana kenan a kwana biyar da rage na watan zarkada wala nura ce lokacin da muka hoto ba ma tsammanin wani abu daban illa annahu alhajj da farko hutarwan kuma na ga hajji ce kurin za duk da cewa asali ka hayar na wata ramar yawon hajji ta tashi aƙidarsu da aka saba ba a yin umara a watan hajji ta yi hajji kaɗai gamin harko ne da aka hutu to nan akwai ruwa ta kawo launin wani wani bai ji ba annabi tun a nan ɗokan a ɗokan harami ya karantar da su cewa mai so ya yi niyya da umara ya yi mai so ya yi niyya da hajji ya yi mai san gamawa ya yi to labarin wasu ba su ji wannan magana shi daga an ce kamar an ce annabi a he bayan an je maka ne bayan kaza aka wani wannan wanda bai ji magana can bane ba mana biya magana tun dokan harami da karantar da su da hay wujul ihram akwai firani da kirani da tamattu'in umara kadai to abin da ya wakana eh annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da hadaya kuma ya zo da haji ya zo kenan cewa ya zo da haji da umara kuma ya zo da hadisi akan haka kenan nan Aisha tana ba da wancan labarin wanda kenan ba maganar umara kuran mun hoto da haji kadai haka muka hoto kenan tana magana kenan da haji suka hoto kadai falamma da wannan da nauna mai maka da muka kusa maka ne wanda suka yanzu ma labarin abin da zo a hanya da muka zo maka أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج أن يذهب بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل sai annabi ya bada umarni duk wanda manzo da ce duk wanda bai zo da hadaya ba in yi tawafi da da ya tawafin Ka'aba guda bakwai ya sa'ayi ya warware ya kome da umara nan menene annabi ya wannan magana akan wanda suka doko hajjin ma ko kiranin gaba daya umarnin da ya bada duk wanda bai da hadaya kurin ya warware hajjin ta koma umara haka yau kana kun ba kun bale da mu da mu da sama ko umara doko to nan me umar me hajjin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai umarni ya warware hajjin shi ya maida ta umara ko ruwa ta tabbata bukhari ko muslim iya cewa lau su gabata min amal masa da bartu masu kutar hadiya ya ce ni ma abin da ya same na gano daga baya inda a harko ina da shi tun a fitarwa ta ya ce ni ma da ban koro hadaya ba da na zo ba hadaya na kinan wanda ya zo da hadaya da ita a tabbalin hadaya mahidda wanda dole ne bai warware ba amma idan baka zo da hadaya ba kana da haƙƙa ƙa'ida abin da kamata na umarni a warware haji ta koma umara a nan yake cewa daga yau da ka su hajji umara ilal abad daga yau hajji ta shiga cikin umara wannan mai karantar da shi da su ta saba a nan ta tashin kiyama a wannan lafazin da ya yi na hajji ta shiga cikin umara kenan misali mutum ya huto ko a yanzu kuma saman cewa ko ba sani ba sai dai hajji daga can wajen mikati a hanyar ji labari a umara zai ko ga da ake wannan ne ba ta bace ba baka ce ya bata kuma ya koma baya wannan ne haji dai sai ta juye ta koma umara kai zai ne yanzu umara zai ko a can ya dauko ne haji ko ya dauko ne kirani yanzu a hanya yana ya canza ra'ayi iyawa mancewa ya dauko iya bai san hukuncin ba daga baya aka karantar da shi a umara kamata kai ta mutu'i to baka ce tun da huje miƙati sai ya koma ya saki abai koma saki koma kurin zai ci gaba da wannan hajjin ta kuma umara kai tsaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan haka ya karantar da su wace shi ma dalilin da bai warware ba dan dan ya zo da hadaya shi hada warware shi shi ma inda san da haka da farko mana da ka hadaya ba sai ce wannan shi ke bada ci annabi sallallahu alaihi ya hihita tamattu'i akan ifradi ko kirani shi yahi tamattu'i shi yahi wannan shine asalin mas'alar da aka samu sahabbai wata fa'ida har daga bayan salama irin su Abubakar su Umar su suke ga sunan manzon Allah ya huto da haji yanda yayi kun haka zakai iya basu da wani masaniya ta magana manzon Allah ya hihi ta Umara akan haji abin nan tun da bunne mutane ne wanda kake ai wanda yake ne zai aiki da abin da yake kidan ba su ji ba Umar annabi haibar duniya Abubakar ra'ayin shi ba gama Umar haka ra'ayin shi ba gama ba ayin Umara akan haji ba ta mutu hidda kun ai gaba daya ko kirani ko amma ba a yin niyyar umara a cikin watan haji sai dai a yi imma ifradi imma kirani haka umar haka haka haka haka abu abubakar shi ne har bayan su ake abin zama rikima tsakanin wanda masu ganin umar abubakar ya za a san amu kuma ganin su ne manya-manyan amma da abin suka suna ga kun ba a yi shi ne ta wani samun abdullahi bin umar ya mai tambaya me hukumcin yin umara a watan haji ta wannan suna ta suna ban kasan ta suna ta annabi suna annabi ce ji Abdullah ibn Umar ya mishi sai ya ce Abdullah ibn Umar ai ina abaka yana azan baban kai hana yi kaji wani dubu baban ai baban kai ce ba yi ita to Allah ina ce maka manzon Allah ya ci ce magana babana babana ke bi ko annabi ke bi ce wuta kunta mishi ya ya abin shi to ba zai da abin ta kunta mishi to maza aka ce abin shi wai ana ba annabi ka ce babana irin shi ne kamar bin abbas shi ma ya ba da wani zuzu sun samu ilimin daga baya kuma kullum abuwa bai abin da mutum ya hujja da abin da ya ji abin da mutum ba bai hujja bai abu kan bai ji bane ba su wani sun ji wani ɗiyansu ne ɗan baya ne masu tabbata na wasu mai manzana ya wannan magana ya yi da umara akan kirani ko ifradi kuma ita ce kamata yi shi ma ga dalilin da bai ta ba to amma su wannan manyan manyan ne amma ba su gano ba ba su zaka ba ya ce dan manyan na bi su shi na abdullahi bin abbas shi ma aka yi tambayar cewa me za ka ce kai mutane kuna koyon fitina a kawo kana wannan ya ci kaza me za ka ce kan mas'alar ta mutu'i umara cikin aikin haji ce sunna ce abu ne mai kyau shi mai tambayawa ya suna magana ta mai ai da abubakar da umar sun ce ana yi kai ka ce ba a yi cikin musulun imam ahmad ana yi abdullahi bin abbas ke cewa subhanallah ya ce ina tsoro a muku ruwan duwatsu ta kwaran kusa daga sama ya ce ina tsoron abin ibn abbas hakan ganta hakan shi da tashi da gaske yake iya ga ana cewa manzan allah ku sama abubakar da umar ya ce wala ina tsoron a muku ruwan duwatsu daga sama na azaba ina ce muku manzan allah ku kama abubakar da umar shi ga abin akwai shi na dabi akwai matsala yan wa zaune sahabin idan sahabin suke sahabin suke girma magana manzon Allah dan manzon Allah ce shine a gaba kowa ya magana magana shi zai bin Abbas iya gama akwai fitin akwai matsala iya gudun azaba ta sabko bayan an ce manzon Allah ya ce ka kawo Abubakar da Umar wai kamar su wannan ummai Abubakar da Umar Abubakar aka ce bayan ce manzon Allah ya ce aka Abubakar da Umar iya ga abin ya kai sabko da azaba ina ga kai ka ce wai ce mu malakawa zama da mai zai karanta hadisi ya karanta hukumci ce eh ya karanta ya karanta haka zo annabi ya zo sunna ko ta fata amma mu malikawa kaza kaza da wannan inda sabai sanar da shaka shi a bisa barin shi sai tsoron wannan ma Abubakar Umar ba kawowa sai ka za ruwa azaba kun kai ka kama magana maliki ko shafi ko Abu Hanifa bayan ce manzo Allah ya ce an kare wani kun za a nema shin manzo Allah ya hudi in da ya hudi to an kare ta kowa tana bayan tashi kuna abin da ake nema ya hudu ko ya aikata shi kenan wannan shi ne matsa'alar a to a nan kenan aisha ta ce da muka zo mun zo maka an ce alama da nuna mai maka da muka kusan maka an ce a sarrafa sunan akwai wata mutum ta kawo sunan wurin a sarrafa a nan sarrafa a nan annabi ya wannan magana ta cewa kenan duk wanda bai da hadaya kenan idan an isa shi kenan in ɗawafin shi na ka'aba ya sa a yin shi shi kenan ya aski shi ne ya warware hajji ta kuma umara ƙalata aisha fatu khila alayyana yawon nahar bilham bakarin ta ce a ranar sallah ta layya sai aka shigo wajenmu matan shi kenan inda suke yi masu amina sai aka shigo mana da naman shanu na mace naman saniya bakar kasan ce sanu bakara ce saniya guda kenan ya aka kamun naman saniya ko mace naman shanu suna cikin himus faƙultu mahada sai na ce me wannan kuma faƙalu na harar rasulun sallama na zuwaji annabi sallama ya yankawa matan shi kenan abin da ya soke yawa matan shi ne nan asalin magana ba hadin menene soke cewa ya soke musu ne a matsayin layya layya ce ya musu kuma ruwa ta kawo saniya ce ma yanka ba da wannan hadaya shi daban da yi daban hadaya ita ce yanka raƙumma wannan saniya ce kuma nan mai kawo magana ban malik da aka ta cin hara kuma saniya ce kenan saniya ana sokewa ana yankawa dan an tace an ka naman shanu tace ma hada me wannan aka ce na rasul sallama an zuwaji an zuwaji annabi ne sokewa matan shi kan shi yana yin hujja kenan saniya ana mata duka ana yankawa ana sokewa duk abu guda ne ga sanu ba matsala kan shi kuma ce shi zamu ga magana gaba ta magana mai aikin haji yana iya layya shi a zamanin abin Allah nan da kenan annabi kiran manzala ya sokewa kiryawa matan shi layya bayan hadaya da yi ta raqum madi shine kuma magana sai qala ibn sa'id fa dhakartu hadha al hadith lil qasim bin muhammad fa qala qad atataka wallahi bil hadith ala wajhihi ita amara take ba shi sa'id wannan ya ibn sa'id labarin to yanzu bayan kare ce sai na tada ma qasim bin muhammad amma baka sake da ce maka shakin ga abin da amara take ga min labari daga Aisha yace eh a ce a sataka wallahi bin hadisi alamin wajahi ta baka labari yadda yake ya shaida amara ta ba labari daidai haka Aisha ta faɗa ko abin da haka haka daidai haka yake kamar ta mata shaida ka abin ta wala na nun sallallahu kenan ya ya ce duk wanda bai zo da hadaya ba kenan ya yi tawafin shi ya sa a yin shi ya warware kuma daga baya aka yi da magana yanka shanu a layya ga matan shi wa haddathani an malik النافع أن عبد الله بن عمر عن حفصة عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تعلم ولم تعلم أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر wannan ruwaya bukhari muslim sun ka ruwaya hafsa wani mummunai ta ce ma manzan sallallahu masha'anun nasu me ma'ana me yasa mutane ta ga ta ga kira mutane hallu sun warware hajjinsu da suka yi tawafi suka yi sa'ayi sun warware sun koma libya sun warware amma kai walam tahalin an yawan taka amma kai baka warware umarka ba kin ta ga mutane su mutane sun warware kai baka warware ba yace ba daga dalili inni labartu ra'si wa qallatu hadi ni na talbid idan suka ka gyara gashi san saurara kamar zaman ƙwaro ne aka gyara gashi aka gyara gashi nan zaka bulaguro ka san bulaguro gashi ya farfa kai ka burwatsayi gashin ka ya burwatsayi da wanda da sauransu suna suna talbid saboda gashi bai watsewa mace kuma ba samun kaman kaman kwalkwalkwata a ciki wani kwariya ka na kai karin kai ba samun kwariya a cikin kai iya ba kai kai kariya kai na aka gyara kai a sa kwaro suke da kwaro ake jikawa ya shawa sai gashi munas a kwance bai tashi an haka lo an haka shiga bulaguro dan ga gashin ka ya watsa ya baje baje ba kyau shi za a ki haka nan yace na sawa kai na kwaro za mu ce kuma wakallatu hadi na riga na sawa hadaya ta abin ratayawa ke na zo da hadaya har da abin ratayawa na alama ta dabbar hadaya ce tun daga gida tun daga madina ke don haka fala uhillu hatta anha a cina mun zan ya ce ni ma inda na gano na samu abin samu daga baya da bin koro hadaya ba kenan koro hadaya zawa da hadaya shi ya hana shi ma ya warware hajjin shi ta koma umara shi ne kuma magana a take nan take nan na sawa kai na wannan kwaro kuma na sa ma hadaya ta alama ta hadaya don haka ni ba zan warware ba sai na soki haka yawa kana da warware ba da ya soki gaba yanzu nan sai babi na al'amalu fi nahar abinda ake yi a ranar sallah sai zamana cikin magana ta alhazai cikin aikin haji mai ake ragoma ga wata sai fara ruwa ya ce haddasa ni haya an malik an ja'far bin muhammad an abi an ali bin abi talib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهر بعد حديه ونهر غيره بعده aiki cikin aikin da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke ba'ad hadiya wasu daga cikin hadayen shi wani hara gairuhu ba'adahu wani daga wani shi ya soke sauran shi ko mai bada labarin shi ne sayyidina ali sayyidina ali zai ya bada labarin annabi ya soke wasu daga cikin hadayen shi kuma wani ya soke sauran alin ne ruwa cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a rana rana sallah an ali ya zo da raƙuma daga yamma da dama manzala ya yi hadaya da raƙumi ɗari ɗari ya soke wannan ya soke da hannun shi da soke raƙumi 63 da hannun shi ibar masai da na ali ya soke 37 haka yawa kane ya soke ya soke 63 haka shi ana aiki an yaji da yawa kenan na shi ne kenan aiki na ranar sallah kenan a ranar sallah kenan ake magana ta asalin abin ajiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jero da ya zo mina ya yi jiwa ya je ya yi aski ya je ya yanka dabba haka aka ta kwaye ta hitsa abin fara to amma abin da shiga abin ba matsala ake yi a wannan rana an zo annabi ya dawo nuti ya rasu lalani a kaban kaba sai da na he da ne soke ma na je na jiwa yace ifal wala haraj ballahi mun ga rasulullahi he da tawafi ne na jiwa ce ifal wala haraj babu lahi babu lahi babu lahi duk wani kata an ka juya kai wannan kai wannan yace i babu lahi duk da shiga da ya jero ya jiwa ya aski ya yanka ya dawo fada to amma a ran nan duk abin da ko mutum ya canza abin da ka sauki ya so duka zai na yi yace iba lahi iba lahi iba lahi kenan duk wanda mutum ɗaya ne ba matsala amma wanda yi ne wannan jerin shi ne annabi haka jero amma jero wanda yi tana karantar da mu ba dole ba ne ya ka jero kuma shi ba da dama kullum duk da yi akwai ya aski ka yi jiwa wani ta ya jiwa kan ya aski wani ta ya tawafi fada ka yi jiwa ko ne ka yi annabi ce ifa da wata harata ibabu da babu da ibabu da kenan dai ba matsala amma a jere ka yi su eh balle mu an zu zamu na audiya ya kawo wata darura kin ta an ka ce ma don yanzu da mawatar kanta aiki ce akwai daga mawatar mawatar ma budewa basanta ba ya ji aji a yanka maka to sai ya ce haddasa ne an malik an nafi an na abdullahi bin umar ƙar man nazara badanatan fa'innahu yi kalliduwa na alai wa yi shi'iruwa sun bayan haruwa inda da bai obimina yau manahar ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء ما معنى هنا مقال عبد الله بن عمر كبار لا بارد شوى من نذر من نذر بدنة wanda yake alƙawalin ya ɗora ma kanshi a wannan hajjin zan yanka taguwa ban zan ga raƙumi nan ka ayyana duk da hadaya musan raƙumi saniya rago na kuyatin ko na dai halitta ko amma nan sai ayyana raƙumi zai yanka to yace wannan fa innahu yuqalliduha na alayhi zaka kulla wannan masaraka ba su korawa ne sai ka kullawa raƙumin naka domin me suke yi alama dabbar da za a kai hadaya sai a samu wata igiya ka samu tsohon takalmi sai ko biya kulla mata takalmi a sa mata a cikin igiya ya dama a wuyarta to wanda ba ko ta shiga daji duk da suna mushrikai da suna dada din suka dabba mai wani alama sun ga dabba ce ta za a kai a yanka a makka ba su taba ta ko barawo bai taba ta ko barawo ko barawon da bai taba ta barawon da zai zama sallaci sace mata kalmi da sace inji shi bai ma wasa da ibn lati dakin Allah mutane eh mutane sun babu imani wani kuma mushrikai ne ma mushrikai ne zamanin amma ba su taba da abin da yake ka'aba ba su taba shi shi kuma masalakin zai zo da niyyar sata ya saka shi ba sace muku inji ko takalmi inji ko takalmi tafi ma da ba abin sauki tafi da mata sama kanka kana kanka hanka eh takalmi ya sata takalmi da inji ta wannan irmani da malamin Najeriya yace ya ta Ingila a sai za a yi sallah yake ne kamar mur biyu ne ita takalmin ɗaya a nan yake yi wani armar shi sa takalmin ɗaya can a ingilishi jabir imam bula wannan shi ne ke labarin ya ce sai ashe wani bature wani ya kallon shi ya saɗe a nan ya saɗe a can ya ƙare sallah ce ma da ce misa saɗe a can ɗaya a nan jabir ce tun musa ba da jiriya sata sata kai mita kai zaka zo kai wa'azi ana kuka ana ƙare kasi ka saɗe fata kalmanka sai shi zai wa'azi a wa'azi a wa'azi ya ƙare fata kalmin an sami sata mai ce abin kin har zama jiki in yanzu dubara yake ɗace ɗaya nan dandin da ke nan ba a ɗauka ba ya saba shi a Najeriya a nan gida sata ka ta yawa ta zama jiki ce sai ka zo kai wa'azi ta kari ana kuka an kari a sace mata kalin ya ce sai ce malam sata a nan a nan ta ba ba da ce ba can da abu kwata ce a nan babu rawa ba ba da ce ba ya hakuri a jigan ka auri guda a ce anan babu na babu na magana anan ya ce anan ingilin a zai wata kalibi a ba wala to mutum wani shi bai masa da shi amsalata babu imani to kenan shi ne a kenan wannan ya fito kenan wannan alƙalada za su kita wannan alƙalada ce ba su kita alƙalada kin wannan shi ne rataya mata wannan takalmi a wuya alama dabba ce ta harami shi ne alama ta ce to kenan idan kai alƙawarin kai dabba ka maka za ka hadaya kulla mata wannan takalma guda biyu wa shi'iruha al-shi'ar shine dabbar da za a kai a hada bangaren aka ce kaman tozanta sai a yanka jini zuba shi ma da alama ce ta dabba ce ta hadaya ana yanka ya kanta da wani abin yanka mai kai ya tsaga ya tsaga gefen tozan ko saniya ko raƙumi ana mai haka alama ce ta to kenan kamar da alama sun mai na haruwa inda da bai in ka je ka yanka dabba taka ta hadaya imma a nan wurin gabar ka'aba mai bukatar ta ɗazi ya ce amina ko a marwa ko marwa wurin yanka ne marwa kusan harami ne ka yanka ta ko a nan ka'aba ko amina amma yau manna kenan ko a nan makka ko a mina duk ɗaya ne ya ce laisa laha mahindun dole zalaka babu inda za ka yanka dabba ta hadaya in ba wannan wurin ba imma a makka imma a mina sai cewa man nazara jazura min al-ibil aw al-baqar falyanhara haythu sha'a yace wanda ya adda walkin raqumi daga cikin raquma ko saniya falyanhara shi kuma ya soke haythu sha'a duk inda su nan imam me bambancin wannan abin guda biyu duk cewa man nazara sai ce badanatan nan yace jazura ban mace magana biyu wanda suka maka wannan badanatan kalma ce ta badana kalma ce ana itilakin ta dabba ta hadaya shine magana kenan an hadaya ce ba ta da wuri sai a wannan wurin biyu imma makka imma mina amma gurin ka ɗauki aka zaka yanka kun zaka yanka raƙumi zaka yanka ko yanka saniya kun wannan zaka yanka ne ba hadaya bace ba kun zaka yanka kayan da kun da akwai basu da kun sadaka kun sadaka ce ce kun iya nan garma zai tura a yanka mai raƙuma a can araba talakawa ke wanda niyya ce yanka dabba da a ci nama ba talaka nama muskine nama in wanda niyya ta kai na ɗora maka na zan yanka da ƙumi ko saniya ba talakawa to na ya ce shi sai ya ce maka falya na har haisu ko ina ka yanka ko a makka a ina ne ko ina ko da magana ko ina ka yanka ba ta yi a makka in dai ba hadaya bace ba kenan hadaya ce kaɗai yake sharɗin sai a makka ko amina amma niyya kai ko da zan yanka zan yanka ma talakawa a makka zan yanka musu wani raƙumi ko saniya talakawa makka to kana yanka a garin ku ba kai maka ba ba bukata kai ka yanka a talakan garin su ci kurin shi ne magana kenan kurin kenan bambancin hadaya da dabba ko ne ya kai zan yanka alƙawarin zan yankawa talakawa saniya ko raƙumi ko raƙo amma kan je maka zan yanka musu ba hadaya bace kai kai kunniya ce kai yanka to wannan ce ka yanka ko ina ba sai a maka ba amma in dai hadaya ce dole a yanka ta a maka ko a mina shi ne ma na magana to ina ganin kamata mu tsaya الله كم سنتنا إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته